بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis sha hudu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Wannan littafi ne da wannan bawan Allah ya rubuta saboda ya baiwa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama da ahalal beti kariya dangane da wani daren mikiya na ɗaɓatanci da cin mutunci da zagi da sharri da ƙage da yarfe da aka samu wani zindiki ya masu shi ne attijani samawe wanda ya rubuta wannan littafi mai suna sun mahata daitu da kuma la'akuna ma'asadiƙin da fasalu ahalar zikiri da ashi'a hom ahalar sunna iya irin waɗannan ɓace-ɓace da cin mutunci ga waɗannan bayan Allah na ƙwarai. waɗannan abubuwa sun kai ga sahabbai ne saboda mai gidansu baya nan shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da manzan Allah na raye shi zai tsayu da hadithan shi tsarkaka Allah maɗaukin sarki zai saukar da ayoyin alkur'ani ya ba su kariya ya kiyaye su daga dukkanin waɗannan zarge-zarge da ƙarere da sharri da ake musu to amma Allah maɗaukin sarki ya aje wasu dakarun sunna wanda za su yi difa'i a madadin sunna su kare addinin manzan Allah su tsare sahabban manzan Allah da suka ruweto mana alkur'ani da sunna suka kiyaye amanan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar masu Allah ya saka masu da alkhairi to muna kan muƙaddiman wannan littafi in ba ku manta ba malam yana bayyana cewa lalle marubucin wannan littafi a Dr. Tijani As-Samawi mutunci cikin girmamawa cikin kyautata zato a bayyana cewa kawai dai wannan mutumi jahili ne mun gano wannan wannan mukaddiman ba anan ne malam ma zai bayyana jahilcin shi karara ba sai an fara karatun doron littafin tukuna ta yadda zai zo ya nakka da manhajin shi da usulubin shi da kowa da komi na shi kada anan malam yana dan dan cicci wasu abubuwa ne ana dan bada kanin labaran kafin a shiga tsundum cikin al'amura gaba ɗaya, Allah ya sa mu dace. Tumala yana bayyana cewa, wai shi wannan tijani a samawi, wai bai ma san Bukhari da Muslim ba, kwata-kwata bai san su ba, sai da wani bujimin ɗan shi'a ya gaya mai cewa kai a cikin Bukhari da Muslim ma akwai wajejen da aka bayyana suka ga sahabbai, yi sauri ka siya cin da dama zan Allah ne abin ƙinka, imar maza ka siyo, cin da dai kai ka ƙaddamar da sahabbai a matsayin su ne ababen ƙinka. To shi ne yake cewa, bayan da ya samu wannan labari safartu ilal asima sai wai ya tafiya zuwa babban birnin ƙasansu wa min hashtaraitu sahihal bukhari a can ne ya sai littafin sahihul bukhari wa sahiha muslim da kuma littafin sahihu muslim wa musnad al-imam ahmad da musnad na al-imam ahmad wa sahiha tirmidhi da kuma sunan tirmidhi wa muwatta malik da kuma muwatta ta imamu malik imamu darul hijira wa ghairiha min al-kutub al-ukhra malin yace kai da wasu malita tafan wannan tijani as-samawi yace ya bi ya dan tsitsinta ya dan siye su al-mashhura waɗanda suke shahararru ne walam antadir ar-rujua ila al-bayti yace kai jama'a ban ma tsahirta in bari sai na isa gida in zauna in bincika waɗannan littattafai ba, fa kuntu tiwalat tsareke bai na Tunis wa Ƙufsa, tsawon hanya tsakanin tunusiya babban birnin zuwa garinsu ƙubsa abin ya mai tsawo wa ana rakibin fi hafilatin naƙalin umumiya kuma yana cikin irin luxurious ɗin nan ne take ɗaukan mutane gaba ɗaya a motan haya ata saffahu kitabal bukhari yace sai dan fara ɗan tasaffo shine kaɗan buɗe falle kaɗan karanta can kaɗan buɗe kaɗan karanta kun gano wannan da kyau ko yana tasaffuhi haka wa abhasu ar-raziyatil khamis yace yana bincike dangane da bala'in nan abin takeici da abin kunya wanda sahabbai wai suka yi a bisa riyawan 'yan shi'a a ranar alhamis mun gano wannan za a yi bayani me raziyatul khamis annabi ne ya kwanta rashin lafiya a ranar alhamis sai ce masahabbai ku kawo takarda zan rubuta muku abin da bayan mutuwa na ba za ku yi saɓani a kan shi ba duk jama'a abin da suka ɗauka kawai annabi zai rubuta cewa bayan rasuwan shi abubakar ne sau da bai da lafiyan in aka kira sallah za a yi sallah sai ce muro a babakarin falli sallibin nas kun gano wannan da kyau ku sai umar ya ce to me annabi ma zai rubuta mana ko kun gano wannan da kyau ku su a tunaninsu sun gamsu bayan shi abubakar din ne kun gano wannan da kyau ku su ba wai sai annabi ya nuna kaman anya za su canza abubakar anya ba su canza shi a su sun gamsu sai suka hana takarda da suka fara ɗan hayaniya wasu na cewa a bayar wasu na cewa kar a bayar sai ya ce komu an ne ku tashi ku bani waje kun gano wannan da kyau ko to shine sai ibnu abbas abbas yake cewa abin damuwa ya kai matuka annabi ya ce ku ba takarda ba ku ba shi ba me haka kun gano wannan da kyau ko wai su yan shi'a da ƙarerayen sai suka ce wai umar ya ga annabi zai rubuta cewa aliyi ne khalifa a bayan shi ya hana kaga ƙarya kaga tibka da warwara ina wancan labarin da kuke bayarwa na gadir hummin cewa wai a gadir annabi ya tara dubun dubatan al'umma ya sanar da su cewa bayan shi aliyu ne sai an yi wani rubutu ina wancan dubun dubatar jama'a kun gano wannan da kyau ko to kuma abin ya faru alhamis ne sheman alhamis juma'a asabar lahadi duk annabi na nan kuma ya ci gaba da fitowa sallah ya ba a rubuta wancan takardan ba ya ba su lallaba daga baya an je an rubuta ba ɗan shirme ne kawai ba wani hayaniya tsakanin sabai amma wannan kalman ma malam ya aje mata a wajen tattauna ta sai ya je zaka ji wani irin martani za a bayar da kuma raddi a kansu kura ta ci kura ina fatan mun gano wannan da kyau wannan na ɗan kawo muku a takaice ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi tijani as-samawi ya ambaci wannan a cikin littafin summata daito a shafi na 88 wannan a bugun da aka yi a London kenan. Kun fahimci wannan da kyau ko? To da suka ga ana zargin su cewa addinin ya koma ɗan Birtaniya, to shine sai aka yi aka sake buga littafin a Iran. Mun gano wannan da kyau ko? Aka buga shi a Iran. To a bugun Iran, to shi kuma za ka samu wannan abin ne a shafi na saba'in da wani abu, saba'in da bakwai ko da shida haka. Ina fatan kun gano wannan da kyau. Amma asalin bugun da aka fara yi na littafan Tijjani Assamawi to 'yan Birtaniya ne, Allah maɗauki zargi ya sa mu dace, kaga shi Orientalist ne. Mala ya ce, Al-mu'allifu fi aqidatihil jadida, allati yaz'umu annaha ihtada ilaiha. Shi wannan marubucin, Tijani As-Samawi, a wannan sabuwar aƙidar tashi, mun gano wannan da kyau ko? Wanda yake cewa wai ya shiryu zuwa gare ta. kun fahimci wannan da kyau ku? Mala ya ce rafidiyun jalidun, jald, cikakken ɗan shi'a ne, ƙarya yake yi, ko kun gano wannan da kyau ku? Don irin maganganun da yake faɗi, sabon shiga a shi'a ba zai faɗe su ba. Malam ya ce yi ƙarfiru a ƙidatar rafida a cikin littattafan shi yana tabbatar da ƙidan ‘yan shi'a bi kulli saraha, ƙarara, ba ɓoyewa, ba shayi, duk inda ka gada ma ka buɗe kawai za ka ji kafirci da ƙafanta, wayanta sirar laha kuma yana ƙoƙarin kare ta. Malam ya ce wa yu'linu intisabahu ilaiha kuma yana bayyana ƙarara cewa shi yana da dangantuwa zuwa ga ita wannan aƙida na shi'ar. Wal bara'ata min sunna was sahaba kuma yana bayyana bara'an shi baran baran ba shi ba sunnan annabi kuma yana bayyana ba shi ba sahabban manzan Allah. alladhina yusarrihuna bi itiqadihi wanda yusarrihu yake bayyanawa a ƙudurin shi na zuci riddatahum cewa wai sabai gaba ɗaya sun yi ridda illa qalilan illa alqalila minhum wai sai ‘yan kaɗan ne daga cikinsu wai ba su yi ridda ba, wai kafataninsu sun yi ridda duk a littafin ya ambata. Haifi ya ƙolo inda yake cewa, Ƙara'atul kathira hatta ektanaitu bi anna shi'atul imamiyya ala haƙƙin, ya ce ya karanta littattafai da yawan gaske har sai da ya samu yaƙini cewa imamiyya akan daidai suke. fatashayyi'atu yace daga nan kawai sai zama dan shi'a wa rakibtu ala barakatillahi safinata ahlil bait ai sai ya darab ya haye jirgin ahlil baiti sakamakon albarkan da Allah madaukakin sarki ya mai gamdakatar da gano ta wata masaktu bi hable wala'ihim yace sai ya rike igiya na jibintan ahlil baiti لأني وجدت بحمد الله البديل عن بعض الصحابة yace ko da yake ya samu canji daga wasu daga cikin sahabban alladina thabata indi annahum irtaddu wanda su sahabban da ya samu canji daga gare su ya gano cewa waɗannan fa sun yi radda ala a aqabihim sun ja baya sun bar addini walam yanji minhum illa alqalil yace waɗanda suka rage daga cikin su ƴan kaɗan ne karanta shafi na ɗari da hamsin da shida na littafin sun mahata da yatu wadda sabon manzan Allah sun yi rida ƙalil ɗin da suka rage su ne miƙidad da ammar sai kuma abu zarri al-ghifari su kaɗai ne amma wadda sabon annabi sun yi rida za ka za ka ci da nassinsu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce, Lam yaltazimil mu'allifi fi kutubihi bi manhajil ilmi fi ta'alif. Wannan marubucin littafin sun mata daito bai bi tsari na ilimi yayin rubuta littafin. La min haisa tawthiqil ma'lumat min masadiriha. Haka baya bin hanya na tabbatar da abubuwan da yake kawa na ilimi in ya ɗauko a can ya ɗauko a can bai bin hanyar da ake bi wajen tabbatar da abin ya tabbata. ingantacce ne ya kawo a littafin baya wannan bai bulwa kawai duk wani abin da ya karmatso haɗu bulelin ne mi icen dare ne komi kwasowa yake wala min haithu tariqati ardil masail haka bai kiyaye hanyoyin da ake kawo matsaloli a zubo su yadda za a fahimce su watar tibiha da tsara su ta ta abuwabin a ƙarƙashin babubbuka au fusulin ko fasallai mura'iyan wahadatal mawdu'at bai lura da cewa misalin ya ɗauko yana tattauna matsala iri kaza ya tattauna ta har ƙarshe sannan ya shiga ta gaba ya shiga ta gaba ma'ana ya rika jeranta babu bukan wannan babun na da alaka da wannan wannan na da alaka da wannan kuma in ya fara bayani ya ƙarasa shi kun gane wannan da kyau ko to baya wannan wata rabitiha sannan bi alakanta su babubukan bal ja'ar kutubu khaliyatan min ayyi tawthiqin lil ma'lumat littafin ya zo ne wofintacce da babu wani abin da yake tabbatar maka na abubuwan da yake cewa ya ɗauko daga can daga can daga can ya tabbatar maka da ingancin matsalan wal ihala alal masadar sannan ballantana ya maka ihala cewa je ka duba waje kaza malace illa ma nadura sai ɗan kaɗan jifa jifa haka magana yake zubowa kawai yadda kasan yana wajen wa iza ma a hala in ko ma har ake sa ya ce je ka duba waje kaza ta kunul ihalatu fil galib na kasa sai ga abin ya na kasa la tafi bil gardi ba za ta kosar da manufanka ba wa amma tariqatu fi ardil masail amma hanyar da ya bi wajen kawo mas'aloli a littafin fa innahu yabhathuha ta ta anawila yana kawo sa a karkashin babubuka ne headings da yake kawa kun gano wannan da kyau ku zai buɗe waje da zai bayani a ƙasa mustaqilla lartibata laha bima qablaha sai ga abun bai da alaka da wannan da wanda ya gabace ta aw ba'daha ko wanda zai zo a bayan shi bal innahu qada ya'qidul unwan sai ga ya buɗe fagen bayani liyabhasa lamala yace li bahathi mas'alatin saboda yi bayani ya bincike akan wata mas'ala wa ya bahaza tatahu mas'alatan ukhra sai kuma ya shigo da wani abu ma'ana inda ka san hatsin bara kar matsowa yake ko ba kan gado jama'a mun gano wannan da kyau ko yanda ka san wani mashayi mala yake cewa faja'at kutubuhu ashbaha ma takunu bi maqalatin mutanawwi'a mala yace kai littafin ya kamata a ce littafi ne wanda ya hada tarkace kawai ya zo da abubuwa iri-iri irin abin da yake ce ma hatsin bara ina fatan mun fahimci wannan da kyau jumi'at min gairi tartibin ya kawo littafin ba a bisa tsari ba wala tahzibin bai tsabtace littafin ba wa qad zakartu lidhalika amthala inda naqd al-muallif wa manhajihi mala yace zan ambaci wannan ko ma na ambata a nan gaba in ya zo babin da zai magana akan naƙadin mai littafin da naƙadin hanyar da ya biya rubuta littafin nan fa ana son a nuna maka ya rubuta ƙarya kuma shi kanshi bai iya ba jahili ne ina fatan mun gano wannan da kyau kawai abin da ake son a nuna maka kenan na hudu malam ya ce wa tarakastu maddatu hadhihi kutub malam ya ce na tsaya na ƙwanƙwashi malam ya ce wa tarakastu wa tarakkazat maddatu hadhihi kutub ya ce wannan littafin na sun mata daitu ya ginu ne haula mas'alatis sahaba dangane da ƙadiyya na sahabbai bishiƙaiha ita da ‘yar uwanta, allazi sarat alaihi kutubun rafida wanda dama littattafan ‘yan shi'a akan haka suke, kun gano wannan? Littafin ya daren mikiya ne akan matsalan sahabbai kaɗai da ‘yan uwanta, wanda dama can su ‘yan shi'a wannan shi ne matsalansu, wahuma alguluwul mufrid shi ne wuce gona da iri fi Ali dangane da sai na Ali wa abna'ihi da kuma ‘ya'yan shi, wal istidlalu ala zalika bil mawdu'at kuma ya ta kafa hujja da zantuttuka da hadisai na ƙarya, wal munkara da hadisai munkarai, allati laysa laha haddun min as-sihha wa thubut wanda kwata-kwata ba su inganta ba kuma kwata-kwata ba su tabbata ba. Malam ya ce, Walƙadahul muqdi'u da kuma suka mai muni fi sa'ir sahaba a kan sauran sabon manzan Allah, istidlalan bima ja a fi kutubi tarihi min ahbamin akhbarin yana mai kafa hujja da zantattukan da ya gani a cikin littattafan tarihi. Amatu Hamala ya ce, mafi yawancin waɗannan labarai makzuba ala sahaba. ƙarya ne aka ginda masahabbai hiya min wada'in rafida su ‘yan shi'a da kan suka yi ƙaryansu, wazzanadika da zindiƙai, ku je karanta tarihin Sayyidina Abubakar da muka yi mun zo da bayanai dangane da Abu Mikhnaf Lot ibn Yahaya, waɗannan su ne suka ƙirƙiri mafi yawancin waɗannan ƙarerayen kuma ‘yan shi'a ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ku je ku samu bayanan da malamai suka yi a kansu, a nan gaba ma in yanda lokacin da malam zai nakka da wasu ruwayoyi za mu zo mu ƙara ɗanɗana mutane wannan. Malam ya ce wa ƙalilun min ha sahihun ɗan labarin da ake da shi dangane da zamunan sahabbai ‘yan kaɗan ne, lakin na hula mata'ana fihi ala sahaba kuma ingantattun daga cikinsu babu ko ƙwaya ɗaya da za ka samu sukan sahabi a ciki. Malam ya ce wal mu'allifu lam ya'ti bi jadidin fi hadhal bab shi dai marubucin wannan littafi na sun mahata daito bai zo da wani abu sabo ba, bal huwa mu'tamidun alama ja a fi kutubin rafida, kawai ya jingina ne da dama abin da ‘yan shi'a suka zankama littattafansu da shi min matsa'ina na soke-soke da zage-zage ga sahabban annabi. ma'addi'a'ihi annahu qad tawassala li hadhihi masail an tariqil bahathi tare da cewa yayi ƙarya cewa wai ya gano waɗannan abubuwan ne ta hanyar bincike al'ilimi na ilimi aljad wanda ya zage dantse ya yi, wa fi zalika kazibun. Mali ce ƙarya yake akan wannan maganganun da yake faɗi, cewa wai bincike je ya yi har wannan bincike ɗago mai ya gano waɗannan abubuwan. Bal inni a shukku fi istiqlalihi bitalib. Mali ya ce kai, ni ma ina da shakka dangane da kasantuwan rubuta wannan littafin? hadhihi kutub wannan tabe guda hudu ba shi kada ya rubuta su ba mala yace litanaqudul kabir al hasil fiha saboda tibka da warwara wanda yake cikin littafin mun gano wannan da kyau ko wannan ne zai je rubuto sai ya kawo mai ya gina wani abu tunda dama shi an mafi yawancin abubuwan zakariya ne sai je wani ma ya gina ya rubuta kila can an turka dan an warware kawai sai aka ba maɗaba kawai sai suka je suka buga kun gano wannan da kyau ko sai ga anan an gina a can kuma gaba an rushe shine sai malai ce kai ba shi kaɗai ya rubuta wannan littafin ba ba don komi ba sai irin abin da aka samu a ciki na tubka da kuma warwara wallazi sata'ati lahu amthila mala yace a nan gaban an zo naka da littafin za a zo da misalansu mufassala dalla dalla inda naqadul muallifi wa manhajihi a inda za a yi naqadin marubucin littafin da tsarin da ya bojen rubuta littafin wali adami tarabutil mawdu'atiha mala yace haka ma in ka lura da yanda topics da suke cikin littafin yanda ba su da alaka da junansu wata nasiƙiha da yadda ake koro su mimma yub'idu ma'ahu an yakuna al-mu'allif wahid duk wanda ya san yadda ake rubutu kuma ya san littafi ya san kaza sam da ɗai ba zai taɓa yarda cewa wanda ya rubuta littafin nan mutum ɗaya bane malam yace wala astab'idu an yakuna lil khaw'i yace sam sam ba ma zan musa cewa ɗaya daga cikin malaman 'yan shi'a 'yan zamani alkhau'i wasadari da asadar mun gano wannan da kyau ko kowa ya san shi asadar ba kusan sadar ba muktada asadar wa ghairihima da wasunsu min ulama'in rafidal mu'asirina waɗanda suke malaman 'yan shi'a ne 'yan zamani alyadu ba wanda zai ce ba su da hannu a tula hannu sosai fi asali fikrat wadda hadal kutub dangane da tunanin a rubuta littafin a wannan yanayin wal musharaka fi ta'alifiha kuma sun ba da hannu da rubuce-rubuce wajen a rubuta su hususan musamman ma wa annal mu'allifa shi marubucin wannan littafi sarraha bi annahu innama shari'a fil bahasi ya ba da labari da kanshi cewa ya fara wannan bincike da rubutu ne ba'ada tisalihi bihim bayan sai da ya kai masa ziyara fil iraq a ƙasan iraki wa tazwidihim lahu bi kammiyatin kabira da kuma guzurin da suka bashi na tarin littattafai na ‘yan shi'a min kutubin rafida na littattafan ‘yan shi'a da suka bashi kun gano wannan da kyau ko to ciki ne suka rubuta waɗannan abubuwan sai suka bashi shi kuma sai ya je kawai ya rubuta sunan shi dan in suka ce su suka rubuta to dama ai an san su da zage-zage irin waɗannan ba wani abu sabo sai a ce to ai ga wani da ahalu sunna ne ya gane sunna shirme ne ya bari ya komo kaza to ikon Allah wala ta'rifannahum fi lahanil qawli sai aka samu dirkani a ciki wannan ya ba wancan ya rubuta bai tantance ba wancan ya rubuta bai tantance ba shi ma sai ya kara da shirman shi sai aka rika samun dirkani a cikin littafin malam zai bayyana mana malai ce summa innahu ba'da ta'ammul hadhihi al-kutub Mala ce bayan da na lura da waɗannan littattafai nashi wa ma hawat da abubuwan da littattafan suka tattaro min tadlilin na ɓatarwa wa talbisin da rikita al'umman annabi wa ma balagani aidan min sa'ayar rafida fi taba'atiha da labarin da ya zo man wa ma balagani aidan da irin labaran da suka zo man min sa'ayar rafida na himman da ‘yan shi'a suke ta yi’ fi tsaba'atiha na buga wannan littattafai wa tarjamatiha da fassara su ila iddati lughat zuwa ga yarurruka iri-iri malam ya ce wa tauzi'iha da kuma yaɗa su ala kulli nifqakin mun gano wannan ga kowane yanki da kowane dama da kowane yanayi suka samu malam ya ce wa talaqufil awamilaha da kuma irin yadda jahilai suka dinga gororiyo na ɗaukan waɗannan littattafai fi bila da kathira a garuruwa daban-daban. Khalat min ulama illadina yuhaddiruna min hadhihi kutub garin da ya zama babu malaman da ke tsoratarwa game da irin waɗannan littattafai wa ha da kuma haɗarinsu. duk garin da ba malaman da ke tsoratar da haɗarin wannan to littattafan sun samu wajen zama kun gano wannan da kyau ko amma cin da akwai malaman da ke tsoratarwa game da wannan to sai aka waye gari sai littafin ba samu gindin zama ba mala ya ce wai bayyano nan nasa suna mala yake cewa wai nabbahunan nasa suna kokarin faɗakar da mutane ala zaifiha dangane da bata wa batiliha da ɓannan da ke cikin littattafan to duk garin da ke da irin wannan malaman za ga littattafan ba samu gindin zama da karbuwa ba malai ce a qattul azma to da na ga haka sai na ƙara zage dantse alar raddi alaiha dangane da mai da martani akan wannan littafi wa kashfi zaifiha da tona asirin na da batan da ke cikinta. Malam ya ce wata hafatiha nushal lil umma da kuma ƙoƙarin nuna wa mutane abin ga nan akan tafi kowa ya gani, saboda a yi nasiha ga al'umma wa difa'an an sunna da kuma ƙoƙarin kare sunnar manzan Allah. Malam ya ce wa in kuntu mu'athiran an ya tawalla hadhar rad mala yace tare da cewa na so a ce wanda zai jibinci wannan raddi alimun min ulama'il umma ya zama wani hamshakin malami ne daga cikin hamshakan malaman musulunci illa anna ma'arifati bin shigalil ulama sai dai ni a masaniyana irin yadda malamai suka shagala bima huwa a'azamu abin da yafi wannan girma to ba sai sun tsaya suna wannan aikin ba hamalani ala tajashumin sai wannan ya ɗauke ni akan ƙoƙarin ya abin nan zage damtsi akan hadal amr a bisa wannan al'amari ala da'afin minni wa takasirin duk da yadda nake da rauni da kuma takaitawa na still da wannan aikin zan iya kuma sai na ɗauki gabaran yin shi ragabatan fil ajar wa zabbi an sunna na yi wannan aikin ne saboda kwaɗayi lada da kuma ƙoƙarin kariya da tace da tantance da inganta sunnan annabi. Mala ya ce mutashabihan bil ulama fi zalika sai ne ƙoƙarin kamanceceniya da malamai akan wannan aiki da suke na ƙoƙarin kare sunnan annabi ghaira mutadawilin ala maqamihim ba wai shishigi ne dangane da matsayin malaman ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Kaga me kenan wannan? tawalu'u kenan fabada'atu bi jardi tilkal kutub mala yace sai na fara tsaraita waɗannan littattafan duk wani katobara da ke cikin littafin ne mai tsirara na aje shi gefe kutubul arba'a wannan littattafai guda hudu sun mata daitu la kuna ma'a sadiqin fasalu ahla dhikr ashi'ahum ahlul bait sai kwaso ta bargazan da ke ciki eh ashi'ahum ahlus kwaso waɗannan taɓargazan sai tara su a gefe. Mala ya ce wa hasrul masailil ware da fiha kuma na tantance na ware matsalolin da suka zo a ciki. Wallati tahtaju ila raddin waɗanda suke buƙatar raddi. Summa jama'atu minal adilla sai kuma na koma gefe na tara dalilai wa kalami ahalil ilmi da zantuttukan malamai haula kulli mas'alatin a gefen kowace matsala ma ya fi bilgardi fi raddi alaiha wanda zai gamsar da manufar raddi game da wannan. Kun gano wannan da kyau ko? Da ya tara abin da za a yi faɗan da shi sai ya tara kayan faɗan. Sai kuma ya biya ware za a faɗa da wannan sai a kwaso kayan yakin da za su murƙushe ta sai a tara a gabanta. Kun gano wannan da kyau ko? Ya shirya kenan. To shine sai Mala ya ce wa kuntu kad sannabtuha hasbal mawdu'at yace na tsafi gwargwadon matsalolin ne, min gairin nazarin ilal kitabil ware da tafiya ba tare da lura shin wannan magana a wani littafi daga cikin littattafan hudu ya zo ba, kun gane? Kawai dai ɓannan da ke ciki duka ya tara ya haɗa littattafan gaba ɗaya zai masu markaɗan kayan miya kawai. Ya ce tamhidan larradda alaiha saboda wannan ya zama man shimfiɗa da sharan fage wajen raddin littattafan fi kitabin wahidin. Ya ce a littafi ɗaya na so in musu da ran mikiya بحسب ذلك الترتيب الموضوعي a bisa tsarin da ya tsara ma littafin na maudu'in raddin jama'a kun gano wannan da kyau ko da haka yi nufi ma littattafan amma daga baya sai tunanin shi sai canza kamar yadda za mu zo mu ji da izinin Allah a karatun da zai biyo bayan wannan da ya gaya haka sai ga kai gara ya bi littattafan nan ɗaya bayan ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau a yi masa daki-daki a yi masa tsintan ƙwarƙwata kowanne a ware shi ala hidda a yi raddin sun mata daitu daban a yi raddin la'akuna ma'a sadiƙina daban a yi raddin fasalu halar zikiri daban a yi raddin a shi'a home ahalu sunna daban shine abin da zai zo mana bayani a karatu na gaba in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu Allah ya tsare mana imanin mai tabbatar da digadigan mu akan abin da yake shine daidai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum